أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والسلامان على خير خلق الله الفاتح الخاتم ناصر العزم الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الكدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو بكر بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلب المفتون وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن دوس الأدواسي قلب الأدناني فريد الدهاني على الإطلاق حاتم الأتميني أبو سعد على إبراهيم ورضي الله تعالى عن شيخي وبركي وقائدي وفاعلي وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مصدق الله أسأل أن يجعلنا من أهل السداد والأمن والستر واللطف والهدى والرشد والكمال بجاه رسول الله يا أيها الشيخ دل لنا بهذا المحضر والتعد في بنظرة تأتي لنا بالدفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المكاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه wannan addu'a da nake na ƙarshe ana yin su a cikin dukkan lamari in da ka ko yara ko waɗansu za ka tura su wani wuri kana tsoro ka ce allah na baka amanansu allah na baka amanansu ka dawo min da su ko sama da ƙasa za ta faɗi insha Allah sai sun dawo shine istaudi Allah eh shine na ƙarshe wannan ina ba da amana ilimin ne ajiya a wajen Allah duk lokacin da nake bukata da shi mai neman tambaya na ya tambaye ni a ko ina zan dawo masa da abin bashi kuma kai mu zaka ga abin yana faruwa shine Allahumma inna nastaudibuka jami'a ma sami'nahu aw nazarnahu في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياجه إليه بايا وعلا أمانة إذن iyalanka abokananka za su yi tafiya ka ce ubangiji na ba da amanan wa'annan su je su dawo lafiya bayan sabawa sai an dawo da su lafiya shi ne ai shi ne eh wani ya ba da amanan cikin matarsa zai tafi aikin haji ya ce ubangiji na baka amanan ɗan da ke cikin mahaifiyar matata ɗan da ke cikin matata ka dawo da ni lafiya zo samu da kafin ya dawo sai matar ta rasu ba a haifi ɗan ba yana ciki an binne ta cikin kabari ta haife shi ana ta jin kuka kuka kuka aka zo aka tona kabarin shi aka same shi sai jihadi ya ce masa da ta ba da amana har matar da ka dawo same ta da rai kafin ta mutu amma tun da ka ba da amanan cikin sai aka rike maka cikin inda Allah la ya sakhal baya sabawa shi Allah sanin sa ake yi shine za ku iya zama da shi lafiya in ka zauna da shi ka san irin abin da yake bukata don Allah ya yi za ka ga abubuwan ka yana shan bamban da na kowa eh kwarai da gaske Allah ce muke muna tallar soyayyen annabi Muhammad tijaratan lan tahura kasuwancin da ba a zubawa a tashi banza in dai kai sai ka samu in dai za ka sayar to sai ka samu ba ta fitar da annabi a yi tallansa ba a ko ina ne sai an siye shi in kun kasa mala'ikun Allah ya su dauka in kun balle ma ba su kasa ba ba yadda za a yi tallan annabi Muhammad a tashi haka kawai ba ya yi ba saboda haka shine tirgadan shine hirfatuna sana'ar kasuwancin cin shan manzo Allah yau za mu yi magana akan soyayya na manzo Allah me hakika soyayya in talafa nasu fi tafsirin muhabbatin lahi ko muhabbatin nabi in an ce son Allah kaga da yawa wadansu sun tafi kan son Allah banda na annabi ko akwai masu cewa aka yi abu ya cewa don son Allah don son annabi to don waye ke son Allah ko waye ke son annabi ma'adun bil majahuli ko majahuli bil ma'aduni mun san son annabi to waye yake son shi ya ce wai don son Allah don son annabi ba ka ce don annabi Muhammadu ka shiga gaba ki daya udukuru fi silmi kafatan sai ka zai kana wani rarrage shi don son annabi don son annabi da Allah yake yi ko don son annabi da kai kake yi to wani haka ne kawai don annabi Muhammad Abu ai maganar so ai na faɗi annabin da ya san na shi barun amikun kogi ne mai zurfi amma don manzan Allah kawai a maka abu shikenan an gama amma wani rana gini can za ta fi abarka jirgin ruwa ya yi da tsakiyar kogi kai kana bakin gaba baka zama tafiya ba kuma ga zakuna sun sawo kai kuma baka iya ruwa ba na ganin za ka tsaya da za ke cinye kada nan da kada ya cinye kawai ne yi dai kana ganin zaki to za ka ce ga ruwa ko da baka iya ruwa to manzo Allah shi ko ta kojina shi ne wa kasurat ibaratuhum malamai sun faɗi ma'anan so daban-daban fi kulle riwayati a kowane riwaya mahabbatul lahi ko mahabbatul nabiyyin lahi wala sa tarju ila haqiqati ila ikhtilafil maqali ba ta komowa a cikin haƙiƙa zuwa ga ikhtilafi na magana walakin na tana zuwa ne ikhtilaful ahwal hali ba makali ba hali ba makali ba idan na ce ka bani dan Allah ka bani dan manzon Allah me nayi shin ya kai in roƙi abu dan manzon Allah ko annabin bai kai a roƙa ba ka yi min dan manzan Allah ya wannan ya kai a roƙa a idan annabin Allah maɗaukakin sarki yana cewa wata kullaha ta sa'aduna bihi wata kullaha allazi allazi na ta sa'allazi ta sa'aduna bihi wal arhama واتقوا الله الذين تساء واتقوا الله الذي تساء واتقوا الله الذي الذي تساءلون به والأرحام هو الأرحام duka yanzu saboda bihi wata kulla da ta sa'aduna bihi wal arhami ku ji tsoron Allah allazi tasaaluna bihi wanda ake roƙon Allah dan shi wal arhami kuma ake roƙon ake ake ake roƙon mutum dan zumunci dan zumunci zumunci kai dan zumunci wannan kuma ya faru akan annabi Sulaiman annabi Musa alaihi salatu wassalam da karuna lokacin da ya ce ya ardi kulli ƙasa kama shi kowa ya ta daljalujul ardi sai yana cewa ya musa yana ce kama shi ya musa kama shi ya ce ka tuna da zumunci ya ce kama shi sai allah ya ce wa nai musa musa ka san abin da ya sa kai haka ya ce a ya ubangiji ya ce saboda ba kai ka yi shi ba da yadda ya nemi ka ya kubuta dan zumuncin nan da ni ya da ni ya kira ba kai ba zan sake shi kaga wattaqullaha wattaqul arhama wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham kuma kira ana roƙon a sami wani abu a wajen Allah don zumunci to zumunci ya ga annabi Muhammad ne sannan idan aka ce saboda saboda manzo Allah ayi abu saboda annabi Muhammad mutum ya dauka idan ka duba cikin riwaya na Ka'ab Ka'ab alladhina takhallafu an al-jazuri wanda ba su tafi yaƙi ba yaƙin tabuka e Ka'ab bin Malik abin da ya faru lokacin da aka zo za a gafarta masa zunubin bayan ya yi kwana arba'in ba wanda yake masa magana in dai musulmi ne a cikin garin madina matarsa ma aka ce ta fita daga gidan saboda ya yi jinkiri bai je yakin tabuka ba aya ta sauka a kansu da ya zo aka ƙara kwana goma akan arba'in ya zama kwana hamsin allah da ya tashi gafarta masa sai allah ya ce laga taban lawo alan nabi wal muhajirina wal ansa والذين تبعوه في ساعة الأسرة تقول نسي الله وعلى الثلاثة الذين ألفوا kaga taballahu ala nabi Allah ya fara Allah ya karbi tuban annabi Muhammad wal muhajirina Allah ya karbi tuban mutanen Makka wanda suka raka annabi Muhammad suka taimake shi wal ansar Allah ya karbi tuban mutanen ansar da suka tare annabi Muhammad sai ce wa ala wa ala salafatil ladina hulifu da kuma mutane uku da suka yi jinkiri Allah bai yi magana direct akan su ba sai da ya faru da kan sayyidina rasulullahi da aka zo ka abu sai ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam ya sa a kira ka abu ana saukar da ayan an gafarta wa ka abu abubakar siddiq da zubairu bin awam sirkin sayyidina abubakar kowa yana rike rigen waye ne faɗa wa ka abu allah ya yafe masa da abubakar ya hau doki ko zubairu ya hau doki don ya je gaya masa shi kuma abubakar daga nesa sai ce ya ka abu bana hamsin ba musulmin da ya kira shi haka ya ka abu yana kan tsoron gidansa sai faɗi ya shi dada ya ce yau ta ƙari da ya yi sujada yana zuwa saboda dafi silinci suturan da ke jikinsa ya ba wa wanda ya zai masa mushara amma ya ba shi dama ya je wajen annabi dawo ya zo wajen mazala ya rasulallah ya ce ina shiga ba zan mance da talhatu bin ubaidillah ba ya ce shi ne farkon wanda ya tashi ya rungume ni a gaban manzo Allah in ji ka abu ya ce ba zan taɓa mancewa da shi ba duniya ta ƙari da ya zo ya ce ina faɗawa gaban mazala ta ce ya rasulallahi halab mani billahi wa rasuli dukiya ce ta sa ni na yi ta hallushi gaban yaki to na bar wannan dukiyar na ba wa Allah da annabi Allah da annabi an hada a izala suna abu mai to a wajen annabi muhammadu kun fa sunna gashi na cikin riyalus salihin a babu imani to ko suna karantawa ba sa fahimta to ga hadisi dai halatu an mali sadaqatan lillahi wa rasulihi haka yi ba maza Allah da ce kayi kayi shakka kayi miskule kayi kaza a'a sai maza Allah ya ce a ai kana da yaya in ka koma da Allah karka bar su a wahale sai ya ce sauran dukiya da na samu a yakin hunain a ba su amma sauran na ba wa Allah da manzansa ba na ba wa Allah ba in ka ba wa Allah ta ina ne Allah baya karba shi da kai sai dai ya karba ta hannun annabi Muhammad saboda haka ashe muhabbatul lahi wa rasulihi abu guda ne faƙar spiyano yana cewa almuhabbatu me ake nufi da muhabba shine itba'u rasul alaihi salam shine ka bi manzo Allah ka annahu iltafata ila qawli kai ka ce ya waiwaya ne yayi waiwaye ne zuwa qawli ta'ala fadin ubangiji qul in kuntum tuhibbuna Allah قل كذا بس يا رسول الله إن كنتم موكنا إن كنتم تحبون الله إن الله كيسو فاتبعوني تكزو لنا me aka nuna maka annabin aka gabatar maka in kuntum tuhibbuna Allah idan Allah kuke so to fattabi'uni ta hannuna za ku samu Allah ba wai ka tunkari Allah ga dangana ba ƙarya ne baya yi dan ya nuna maka kofa in ka bi manzo Allah yubikumullahu in ka bi wannan hanyar sai Allah ya soka wa ya gafir lakum zunubakum kuma ya gafarta muku zunubin ku wallahu ghafurur rahim ubangiji mai gafara ne mai rahama ashe kenan manzo Allah shine kofan Allah manzo Allah shine kofan Allah babu wani abin da zaka yi wajen Allah babu annabi a cikin abin da yi kuma duk abin da ka sa annabi a wajen Allah ba sai ka kira Allah ba ya yi duk abin da ka sa annabi Muhammad ya yi amma in ka riƙe Allah ɗare ɗare to za ka yi rayuwar ka taɓa babban abin ba ma za ka iya ba ba zai yi ba a iya ba saboda sai annabi Muhammad ya shiga tsakani wa ƙala ba wasu ka ce mahabbatu rasulillahi son manzo Allah itiqadu nusratihi shine itiqadi cikin nusratihi taimakon annabi taimakon manzo Allah an ci akwai wani mutum a cikin yana da sojoji ne masu yawan gaske ina gani kamar na cikin littafin ba sojoji ne masu yawan gaske sun kai dubu saba'in da ya kalle su an shirya su za yaki sai a zuciya sai ce ina ma zamanin manzan Allah nake in taimake shi da wa'innan ina ma zamanin manzan Allah nake in taimake shi da wa'innan sai ya mutu bayan ya rasu faru iya filmana ne sai a gan shi a cikin bacci aka ce ya fulano ma fa'ala Allahu bika me Allah ya yi aikata ma yace Allah ya gafarta mu yace saboda me yace saboda tunanin da nayi in taimaki Annabi Muhammadu sallallahu da shi aka gafarta mu ba fa ya taimaka ba tunanin da yayi ya taimaki Annabi wanda sojoji su taimaki manzo Allah da shi aka da Allah wani irin jaraba sai ne ba a sa mana ba an yi kenan ashe kofofi a buɗe suke har yanzu ka ga wani jara'a za ka iya tunanin ina ma suna nan in yi wa annabi kaza wannan warakata bin naufal ai cewa yi warakata bin naufal cewa yi lokacin da a khadija ta kama masa kuka ce ga abin da yake gani ga abin da yake gani manzo Allah kenan sai ta ce sai ce wa hadha namusul ladhi yanzilu ala Musa anya ba shine Jibril da take zuwa annabi Musa ba yace kai shine da Khadija ta gaya ma warqata bin Nawfal warqata bin Nawfal sai ce gina ma lokacin da za a kore ka a maka ina da ƙarfi in taimake ka sai ce za a kore ni ne in ji maza Allah ya ce lalle za su kore ka dole za su kore ka dole za su fitar da ke daga gari e warakata bin nawfal shine waliyin auren sai da kanisa yace dole za su dole za su kore ka ina ma ina nan da rai a lokacin taimake ka ku duba da wannan da wancan me za ka ba shi good ko bai ci ba to har gobe wannan kofa tana nan a buɗe ina ma yadda muke a hakan nan dukkan mu sojojin mazala ne lokacin da za a ji tashin hankali mu tsare masa mu ciya da sulayi ka zauna a gida kawai za mu tsare masa shi ne ma'ana fida uli ummi wa abi ya rasulallahi da wani abu ya sami ka gara mahaifanmu su koma ga Allah da ya'yan duk su narke saboda mu taimake ka wannan kalmar ce wannan kasuwancin baya ci saboda Allah har gobe hajjibin gata yana ci kai ne in ka ga ka kasa rizkan abin to kai ne ka kasa sanin ya me annabi Muhammad amma ka gane annabi Muhammad abu da abu yake shi bin annabi ba zallan sallah bane ba zallan azumi bane ba zakka ba ne ba hajji ba ne a wani abu ne mai walƙiya mai lawani ulbarkin haɗi wanda in ya zo ya dake ka sai ka ji annabi ya kwanta maka cikin zuciyarka domin idan za ka musulunta babu abin da zai saka ba sallanka ne ke saka musulunci ba annabi muhammadu ne annabi muhammadu ne duk wanda kaga cewa yana ganin annabi ganin gani to kai watsi da shi duk mai yiwa annabi ganin gani kai watsi da shi babu wani abin da yake kaiwa wajen Allah kamar annabi babu abin da manzo Allah zai kalla Allah ya kawar masa bakan shi Ibrahim yake cewa muna shigan Madina ko za a yi nasara mu taka gurin da annabi ya sake taba takawa muna shigan Madina mu dinga raba ido muna kallo ko za a yi nasara to ya kalli wannan kusuran kai ma ka kalla saboda kallon ka yi tumo rubiya ta yi zai ta kone min alfahari dina don ka zama daga cikin masu samun tsira manzalla kenan shi komi nasa shi ake bi a kai shi ake bi a kai haka annabi yake wa dabba an sunnati kuma duk abin da aka zo da shi na suna nabi ka tsayar da shi a kan yadda yake ka tabbatar da shi ne abin da shi wani in kiya da kuma ka jawo a kan haka wa a yi mata mahalafati da kwarjini kar ka saba masa ka dinga ganin annabi muhammad an ta abu da laha ka annaka tarahu bai lattafin tarahu an ta abu da laha ka bautawa allah ka annaka tarahu kamar kana ganinsa fa'in lantakun a ƙara sauru fa'in lantakun daga zarar ba ka ganin kanka za ka iya ganin abin da ake son ka gani to abin da ake son ka ganin annai muhammadu ne shi ne ainihin imamul kulli shi ne ma'anan adamul arwa adamul arwa annabi adamu shi adamul ajsadi ne to akwai adamul arwa waye adamul arwa ko sai na rasulullah shine to a ina ne yanzu dukkan mu nan gabaki daya Allah ya yi abu guda biyu ne wa kullu shay'in halakna zawjayn da da da da wannan body da abin da ke cikin body wannan sunan shi kwalba wanda ya ɗauki wani saƙo yana cikinsa to na cikinsa shi ne gaskiya wannan shirme ne motsin da nake yi na cikin da yake motsawa shi ne asalin sirrin sai na rasulullah shi ne ruhi shi ne adamu la'arwari a ina ne ruhi yake wanda ba annabi muhammadu ne a gurin ba ana fahimta annabi muhammadu ne wa ƙara ba zo wasu ka ce almuhabbatu ita soyayya da wa mun zikiri lil mahabubi a ji kana yawan ambaton abin so alaman so kenan a ji kana yawan ambato abin so idan kai ambaci abin so to an tabbatar da cewa ka sami abin da ake bukata kenan wa ƙalan akhar wasu ka ce isarul mahabubi zaben abin so ka bar ma abin so abin da kake so ka bar ma abin so abin da kake so isa ke wa kana ba abin wasu ka ce almafatu shi soyayya a shauku ilal mahbubi yaya ka yi dogon tafiya abokinka wanda kuka kuka gane juna kawai sai aka zo aka ce an neme shi a ransa sai ranar sai ka ji an ci gashi nan ya dawo yana gida bayan ka ɗebi auna ka dafu ka san aka ce an rasa mutum gara a ce ya mutu don in ya mutu ne an san an yanke amma yana nan da ransa amma ba a san inda yake ba to tashin hankali kenan in dai akwai soyayya to ana dafuwa dan idan kamar mutumin da ya maka irin wannan za ka bari a cikin in haka ya same shi a sai ka yi ba domin komi na shi da ke karewa a kan haka ina ka ce ga shi nan ya za ka yi lokacin da kake son zuwa ka gan shi to a kasance ba shi ba mutum ba ne budurwarka ne an sa muku ɗaurin aure sai aka neme ta aka rasa ina ganin ai soyayyen ya sha bamban da na aboki ko iri ɗaya ne an sa muku ranar aure saura kwana bakwai ta gama komai sha ka ce ta ɓace da safiya ina jin kuma wasu ka kayar yaya sai aka zo aka ce maka gata nan ta dawo a shauku ila ruyaha yadda za ka so ganinta a wani halin take kawai wannan shauƙin shi yake faɗa maka shi kowar mahabbatu shi yake son ka gani almahabbatu a shauku ila mahabbubi lokacin da ka buƙaci ganin abin da kake so din wakila ba da infiraki wakala ba zun wasu ka ce almabatu muwada atul kalbi shi soyayya shine takun zuciya li muradin rabbi zuciya a taka ta don bin bukatan abin da ubangiji yake so shine muhabba yuhibbu ma ahabba ma ahabba wa yuqru ma kariha ya so abin da kake so kuma ya ƙi abin da baka so wa qalal akhar wasu suka ce almahabatu mailul qalbi ila muwafiqin lahu zuciya take karkata zuwa abin da ya dace gare shi shine so so wa aksarul ibarat almutaqaddimatu akwai ibarori da suka gabata isharatin ila samaratil muhammadi wanda ta yi nuni shi ne ‘ya'yan bishiyar soyayya nuna hakikati ya ba hakikar soyayya ba. Wa hakikatul muhabbati hakikan soyayya almailu ila ma yuwafiqul insan shine karkata zuwa ga abin da mutum yake so shine soyayya wata kuna muwafaqatu lahu kuma ta zamo ta dace da shi imma li istilzazihi bi idraki ko saboda jin dadin sa wajen riska ka hubbi surati kaman son sura aljamila daga kaga sura mai kyau take ma a san halki hada ko mota ce ta yi maka kalli ta wuce sai ka waiwaya ka ganta ce kai yau ka ga wata mota wani in tawo haka ne sai kuma ka ga budurwa in aka wanke maka ita suratun jamilatu sai ka yi tambaya wai yariya da dama a nan anguwan take ga ta kuma kusa da gidanku ne amma baka taba lura ba sai a ranar da aka wanke maka ita a lokacin mailul qalbi ila liqa'iha wa idrakiha sai ga kaman duk tun da kake duniya baka taba ganin mata mai kyanta ba haka ne huwa ka hubbi suratul jamila wal aswatil hasana haka nan kuma sauti mai kyau wal atimati wajen abinci ma haka ne wal asharibati allaziza wajen shan ruwa ma ko shan abin sha ma haka wannan ana kiransa al-muhabba wa asbaiha mimma kullu qabli salim ma'ili ilaiha wannan ɗabi'a kubutacce tana karkata zuwa ga wannan limuwa bakatiya saboda dacewar da abin da kake so mutum yana jin fitsari yana jin kishin ruwa yana jin fitsari sai ga ruwa shigo mutum ne mai rana ya duke shi ina jin ya yi tafiya ya je mai duguri yana dawowa a watan azumi ya shigo garin nan rana na faduwa ga fitsari ga wani kuma ya fito man da ruwan swan water tana dan zubar da gunin nan shi kuma gunin haka ne sai ce bar zo ka sha ruwan nan a nan za ka gane soyayya wanne ya fi so ya miri ila manya iku aksar fitsari ya matse shi kuma ga ruwa ruwan zai zai sha ko fitsari zai ji to hali ne zai nuna a mahallin soyayya in ka gace sai ya sha ruwa bai da ba bai da ba a gigice zai tafi can in ya yi fitsarin tukunna ya dawo ya nemi ruwan to kaga ashe kenan shiddatul ma'abat ya nilu da insani ila ma ya zubu duk wannan yana nuna maka akan sa annabi eh awul istilzabi bi daraki bi hasati aqali motsin jin daɗinsa da rikansa da motsin hankalinsa da zuciyarsa ma'aniyan batinatu sharifa ma'ani ne wanda yake bayyana boyayyen abunsa madaukaki kawufin sarihi kamar ka ce boyifin sarihi na walasta minu ina son mutanen kirki ko da ba na cikinsu me yasa kake son sarihi saboda salahansa to wannan mailin me yasa kake son malamai watakila saboda takawansa watakila saboda iliminsa watakila saboda gaskiyarsa watakila kai ka san me yasa kake so wa adal ma'arufi me yasa kake son mutum mai alheri adal ma'arufi wal masur anu sayr sayr wanda tarihi zai nuna aljamila abu mai kyau akan mutum yanzu daidai ne mutumin da baya son umar bin abdulaziz daidai ne mutumin da baya son umar bin abdulaziz saboda irin tsarinsa dan mulki ne gidan halifa yayinsa halifa wansa ma da ya gada sojojin da suke gadin shi kawai dubu talatin ne amma ranar da aka ce ya zama haliba sai ta kowa ya je kama yankinsa ne kowa ya je kama aikinsa matarsa yar amirul mu'minin ce ya ce to ke yanzu aiki ya same mu ba zan iya zama da ke a matsayin zama in za ki zauna da ni na aure to ki haƙuri ya zama mai aiki ne wa al'umma amma ba za ki samu kaina yadda kike da shi ba baiwarsa da take mara fifita idan ta kwanta idan ya yi kamar ya yi bacci ta koma ya ɗauki shi ma yana mata fifita ita ma tana da aiki a kan shi a lokacin saboda adalcin da ya zuba a bayan ƙasa da kura da tunkiya suna kiwo ne dai ba wanda ke taɓa da saboda adalcinsa kura da tunkiya suna kiwo waje daya sauran salafunan masu mulkin suka ce kai in aka bar wannan ya dade zai bata musu hanya wuf aka yi kokari aka kashe shi dole an yi da in ya zama zai bata musu madabiya aka ba wa mai lura da shi ta sa guba a cikin abincin ta sa guba ya ci ya ce me yasa kika yi haka sai ta ce kuɗi da yanci an ba ta kuɗi kuma an ce za a yanta ta sai ta to yanta ki na yanta ki saboda zakin Allah nawa ka baki ta ce tara a dubu wuce ta wani ba a talmani ba za da kiwon ta tafi ya mutu ya sallame ta ya yanta ta kamar yadda suka mata amma kuɗi ta karba na bi talmani ta kawo zuwa bi talmani ta ko ta tabbata yanci saboda zakin Allah babu kaga to idan ka zo ka bi irin wayannan za ka ga me yasa kake so sai ka karanta ya kace kai wannan ba ordinary mutum ba ne ba cikin irin mutanen da ake magana ba wal abadu al-hasanati da kyawawan aiki fa inna qabal insani wato ɗabi'a mutum ma irin ila shagafin yana karkata ne zuwa abin da ya zama rufi bi a misali haƙulayi da misalan wayannan hatta ya rubu ta'assubu bi qaumin li qaumin wanda yake kaiwa wajen ta'assubanci wasu mutane su yi wa wasu da wannan ne wata shayi'u min ummatin fil akhir da bibiya cikin al'umma wajen wasu mai wata ilal jala'i wanda yake sa mutum ya yayi ana la'aura daga barin gurare wa haskin furmi daga barin keta alfurma waktiranin nufus da girmama kuma nafsu au ya kuna iyahu ko soya ta kasance limuwa bakati lahu ta dace da son zuciyarsa min da ya ci isani wajen kyautatawarsa lauwayin ani a da jin daɗi faƙad jidlatul nufus ala hukmi man arsala ilayha gashi kuma ita rai an tilasta mata duk wanda ya kyautu za mata fi ta so shi fa idza taqarrar laka hada idan ka duba wannan nazarta hadhihi al-asbab kullaha za ka dubi wayannan sababan fi haqqi alayhi salatu cikin haƙƙin manzon Allah fa alimta za ka sani annahu alayhi salatu jami'un li hadha al-ma'ani salasa duk wayannan sifofi gaba ki da ya ce Muhammad ya tsara almujibatul lil mahabbat wanda me kake nema makarimul akhlaq na dabi'a babu wanda ga annabi me kake nema kyau babu kamar annabi domin sayyidina yusuf an ba shi rabin shaɗau an ba shi ko kuma nisful hasad nisful rabin kyau rabi a kamar shi amma maza Allah an ba shi a kamar da mafi cika shi annabi yusuf aya mata suna iya ganin ta har su kai mara hari ko fakat ana yi da wanda hukulna hasha lillahi ma haza basharan in haza illa malakun karim suna iyawa to almajiran annai muhammadu ne suke da irin kyau din yusuf domin akwai dahiyatul kalbi akwai abdullahi jarir bin abdullah jarir bin abdullah wanda in manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai shiga gari da su in da sun ne a yakin zai tafi da su manzo Allah yana sa mata su kauce saboda kar su gan su su gigitu saboda kyansu to manzo Allah shi ya kansa kyansa akwai mahabu akwai kwarjini baka isa ba ma ka zuba ido kana kallon shi balle ka iya gane wani abu wani sun ce can annabi kai ka ce rana ce take ku eh ka kalli annabi mamu kai ka ce rana ce take ku a idansa saboda tsananin kyau wasu ka ce wani ai ka ga annabi ba babu wani abin da za ka iya faɗa a jikin shi babu sun ce wanda ya iya faɗan wani abu na manzala shi ita ce ummi ma'abadi ummi ma'abadi ita ce ta iya faɗan wasu abubuwa na annabi saboda annabin ya gigita ta cewa yar tinkiya ya motsatsiyar dabda tinkiya wanda ta daina fita kiwo saboda tsufa manzala ya shafa ta ta dawo daidai ta ba da abin da ake bukata shi ne ta kalli shi wannan wani irin mutum ne to shi ne ta faɗi irin siffan da annabi yake da shi tana faɗawa mijinta yana da kaza yana da yana da kaza yana da kaza an fi cire siffan annabi a bakinta amma in ka koma shi ibrahim ya ce a bar kumbala na haulu marabi yalmau wannan siffofin annabi a bar kumbala shin walƙiya ne nake gani a barkun bada na hawul maradi a yalbau wai wannan abin da nake ganin walƙiya ne ko annabi ne na hawul maradi yalbau annabi ne ko kuma walƙiya ne shi ne da ya dinga siffantawa wannan a barkun shi kansa iyakanta gaba ke ɗaya ka tara ta ka ajiye ta maganin mutane an kaje ta a gida maganin gobara siffar annabi baya zama a gida a cire shi a tsuran haka gobara ta kama ba zai yi ba baya yi ba idan ka san sirrin ma idan ka ajiye shi a kaya kayan ma baya satuwa in ka cire wannan siffar na manzala ka ajiye za ka yi ka yi sallah yan masu ɗauke-ɗauken kwanukan nan menene raina motsinka in ka aji filayi ba wanda ya ce ɗauka ba abin da ma'azunin na bayar abin da yake faruwa idan ka ga ka gwada ka gaba yi ba kai ne kai kai kokonto saboda Allah baya son kokonto cikin abin da yake haka ya ka abubuwan yake shi yasa za ga wadansu sun ce sirri ce maka billahi allazi la ilaha illa huwa kaza ne duk wanda bai yarda ba kaza su sun sani itiqadin abu ne da tsayawa akan abu Allah sai ya abu domin duk lokacin da zaka yi mu'amala da Allah ka yarda zai yi abu zai yi amma kana ganin abun ya yi girma ba zai yi ba sai ka dika sai ka je ka kama wanda zai yi aw yakunu iyahu li muwafaqati law min jati isani ko amma jamalu suratin da suratin wa zahirin jamala na suran manzala da zahirinsa wa kamalul ahlaki wal batini da kamalan ɗabi'an manzala da batini fa karkar ranna min ha qabl ai mun fada muku baya fi ma barra min al kitabi cikin abin da ya wuce daga kai ba la ya kaji yin ziyarci ba za mu ga muku wani abu wai yaya kyan annabi mun muku ma ai mun fada muku yaya hulqun nabi batininsa da zahirinsa ai mun gaya muku har ma ga abin da Allah ya rantsuwa a kai wa ma insanu kyautatawansa wa amu da ni'imarsa ala ummati ga al'ummarsa fa ka zari ga kadmar raminu shi ma mun fara muku ba wani mutum ne wanda annabi bai sa baka hannu a kanka ba wani mutum ne kan imci da abin da ba annabi ne baka neman ba wani mutum ne ya samu wani abu wanda yake da daren abun akwai jin daɗi a cikin sa abun ba annabi ne a cikin abun ba idan za ka sha ruwa sai ya zama maka muhammadu idan za ka kwanta sai ka zama abin da kake so kenan muhammadu idan za ka tashi sai ka zama abin da kake so kenan idan za ka zauna sai ka zama abin da kake so idan za ka yi gudu sai ka zama abin da kake so idan za duk abin da za ka yi sai manzo Allah ya shiga cikin abu ko menene sai dabi'a ta manzo Allah ta shiga cikin wannan abu in babu kuma to abun babu shi babu kuma abin da annabi ba shi da fi a ustazin lai ta'ala cikin sifofin Allah lahu min ra'abati dihi sifofin Allah da ya ba annabi Muhammadu kuma wajen tausifan annabi Muhammadu ya aka gani wa rahamatu lahu da rafa da rahama din na manzo Allah daga Allah ne Allah ya ba manzo Allah wa hidayati iyahum shiriyar sama wa shafaqati alaihim tausasawansa wasin qadihim minan nari kai duk duniya duk wanda kuka gani a duniya kowa dan wuta ne annabi Muhammadu ne ya fitar da shi duk wanda ka gani a duniya dan wuta ne annabi Muhammadu ne ya fitar da shi domin duk wanda bai bi ta bangaren annabi Muhammadu ba sai shi wuta kuma tun daga zamanin annabi Adam ba kar ku yi tsammanin yanzu tun daga zamanin annabi adam duk wanda kaga ya shiga wuta to ya gidan annabi muhammad domin annabi adam wakilin annabi muhammad wakilin annabi muhammad shine wa kuntum ala shafa hubratin minan nari fa an kazakum ba Allah wa an kazakum ba a ni ne na kutar da ku to kaga anan me yake nuna maka ka gane ar-ra'afatu wash-shafaqatu war-rahmatu duka li rasulillah na manzo Allah wa annahu shi ba annabi nan bil mu'minina wa da mu'minai raufun rahimun raufun rahimun ne ba manzo Allah nan ga mu'minai wa rahmatan kuma lil alamin kuma shi rahma ne ga alamin alam yanzu mun sani a duniya sidinatul mumini wajen natin lil kafir ko duniya kurkuku ne wajen mumini aljanna ne kuma wajen kafir ai aljanna waye ba shi aljanna duniya annabi muhammadu ne ba dan annabi muhammadu ba domin annabi muhammadu hayyu ne rayayye ne shine ke rayawa hayyu ne sunan Allah hayu ko to sunan manzo Allah ma hayu ne hayu ne babu wani suna na Allah shi yasa ya nan ya ce maka fi ausatin layi ta'ala lahu min ra'atihi lahu siffofin ubangiji gabaki daya ba wa manzon Allah saboda tausayin annabi ne tausayin kai ta saurufi da wannan sunan kai ta sarrafi da wannan sunan yadda ka gada ma kawai wanda bai gane wannan ba ai bai gane komai ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama walau la rasulullah ba dan annabin ba ba dan annabin ba to ba wanda zai kai ba wanda zai kai duk abin da ka ga dama ka kawo kaujona in dai ka cire annabin kowa ya shiga aljanna dan annabi Muhammad to ba ku ga mala'ika Jibril ma ya samu shaida Allah ya yarda da shi saboda annabi bane an tambayi mala'ika Jibril me za ka ce ya ce ai shi bai samu natsuwa ba tun da ya ga annabi adamu yana cikin gidan aljanna aka fito da shi ya ce bai samu natsuwa ba sai saboda Allah ya kira shi mabba'in samamin shi ne tambarin da ya san ya sha e wannan stampin din ta kuma wannan stampin din shi ne stampin din alkur'ani gaba daya mabba'in samma amin so wannan tambarin shine jibril ya ce wannan shine dalilin natsuwa na na san cewa koran tashin kiyama na sha da waye sha to sai wa kuma ka san da duk mala'iku ba wanda ake kwatanta shi da wani abu mara kyau ko la ya suna laha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna ba irin aikin su da irin namu ba ɗaya bane ko salatin mala'ika da salatin mu ba iri ɗaya bane idan salatin mu ana ba mu lada goma ko ɗari bakwai to shi salatin mala'ika ana auna shi da tafiyan ladansa kamar dutse mai tafiyan farsayi dubu goma sama dubu goma kwanci a ƙasa dubu goma farsayi tafiya farsayi ina ce farsayi shine kowane farsayi farsayi ne mai uku ne a ciki salatu amyari shi ake kira farsahu mil uku shi ake kira farsayi daya to dubu goma kai ladan ka kwaya goma shi kuma kamar dutsen dutsen goma misali shi kuma wancan kamar dubu goma kwanciya shi ne ɗaya an fahimci abin da jini bayan da ɗaya bane da ya kawo ma'ana ladan kamar akwai da babu da istigifarin ka da istigifarin mala'iku da ladan ka da ladan aikin mala'iku bayan da ɗaya bane to ga mala'ika jibrilu bai samu shiga ya yarda ya samu tsira a wajen allah yana da garanti ba sai saboda annabi muhammad wa mubashiran wa naziran manzo Allah shine mai bishara kuma shine naziru shine mai gargadi wa da'iyan ila Allah shine mai kiran mutane zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah wasirajan ko manzo Allah shine fitila muniran mai haske babu wannan hasken annabi Muhammad wannan hasken annabi Muhammad hasken wajen nan hasken annabi Muhammad rana tana iktibashin haskenta daga annabi muhammadu wata tana isi kowa ya sani wata tana samun haskenta daga ina ne daga rana ne to rana ta samu daga annabi muhammadu to watan kuma ba daga annabi muhammadu wannan hasken ina ce ko yanzu an sa maka ga wutan da zai zo ya shi zuko maka na Allah wa yake ganin abin da yake zukowa amma da daddare mai yake baka to ai na ya zo ko sai na aka hada ba ta bin in mutum yana musu da shi na kofar da zata ai ne muhammadu annai muhammadu sirajan muniran kuma wa yatalu alaihim ayati Allah yana manzo Allah yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim kuma yana karkaka da su wa yu'allimuhum kitaba yana sanar da su littafin sa wal hikmata da annabtan sa wa yahdihim ya shirya da mutane ila siratal mustaqim zuwa ga hanya ba daidai ciya siratal mustaqim ma annabi Muhammad قل إن كنتم تحبون الله أبوه abuwa to ashe shi ne siratul mustaqim ne siratul mustaqim hanya babu wani kwana cikin abin kai dai kawai baka gane ba baka gane ba amma qur'ani ga baki dai annabi yake mata annabi yake nuna ma fa ai isa ne wani kyautatawa ne kuma ajallu qadaran wanda yake fi komi girma wa azamu hatsaran yafi girman hatsari min isani ila jami'il mu'minina a ce ba za ka kyautata wa dukkan mu'minai ba wayi ifdani wani fifitayya ne a ammu manfa'atan wanda ya fi gami nima wa aksaru fa'idatan ya fi yawan fa'ida min in'ani ala kafatul muslimina a ce ka yi wa kafatul muslimina masalan Allahumma salli ummati Muhammad Allah ka gafarta a ruma ne Muhammad na ce muku banda kirista ciki na ce muku ban da kafirai a ciki Allahumma gisir li ummatu Muhammadi saboda haka shi kuma shi ya san wanda zai tace a zo a ce na yi laifi na ce Allah ya gafarta wa kafirai ma kai ka yi su maratun ɗin annabi Muhammadu kenan ba kai ka yi su ba saboda haka an shi mu Allah ta ka masa alheri yana cewa idan mutane aka yi mutane ana zuba su a wutar da yana bashi mamaki yace wai shin kun aka je aka sa mutum a aljannan nan a fegin ka nawa ka saya wanda aka kwaci eh in mutum ya matsa sai an sa wani a wuta ba sai ce to wai in aka sa wani a wutar ne aka burge ka da shi kuma nawa ne aka ɓace aka ce an mai da su aljanna ranka yake ɓace nawa kai ka saya wanda aka yi ma ƙwace ne aka ba wani to ashe ka so kowa shi aljanna to ai ifda wani fifitayya ne wani daraja ne ya wuce ka so mutane musulmai su koma wajen Allah cikin rahama in kana zari'atun ilar hidayati domin manufan kenan zuwa shirarwa wa mun kizuhum min al'amayati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake kubutar da mutane daga barin makanta wada'iyahum shine mai kiran al'umma ila al-falahi zuwa ga tsira wal karamati kuma da karamci wa wasilatum kun san annabi shine abin kamu shine tsani ya yi wa ladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi wace igiya can aka kama ta ba ta tsinke an kace qur'ani annabin ji ne qur'anin ma annabi yake bi qur'anin annabi yake bi wannan karatun yana da wahala qur'ani annabi yake bi na sake bada ya na ba ke laki ai ma na lura yau baka sa kuka bane da ka fa karfin wani saboda duk abin da manzala ke shi ƙur'ani yake gaskatawa duk abin da annabi ke ƙur'ani yake gaskatawa babu abin da annabi yi wanda ƙur'ani ya ce a bar wannan ba mu yi da wannan ba saboda haka wa yake bin wani ƙur'ani ne ke bin annabi muhammadu ƙur'ani ne ke bin annabi duk abin da ya faɗa ce je ka je ka haka ne haka ne haka ne duk abin da ka yi haka ne haka ne haka Allah ke cewa ne haka ne to amma ba za ka iya ganewa ba sai ka dubi hiransa alam tar ila rabbika kayfa madda dhilli ya muhammad baka ga yadda nayi bane hira ke tsakanin Allah da ubangiji alam tara ila rabbika kayfa madda dhilli walau sha rabbuka me da na so da na yi kaza da kaza hira ke tsakanin Allah da da annabi Muhammad yana ba shi labari alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fi ya Muhammad baka ga yadda nayi wa mutanen ba da suka zo za su kawo maka farmaki kana ciki na yi kace-kace da su na turo da kaza suka yi kaza suka yi kaza haka za ka gani Allah yana magana da annabi Muhammadu a cikin misali gunsi misali da mashi'ati wal qurbi wadda dani duk abubuwan da ka ji alam alam da ce da ya musu ce sun ci kaza ce musu kaza ya rasulullahi qul uliya ilayya annahu tama'a nafarun min al-jinn wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushd wa ya rushd annabi Muhammad fa amanna bi ya rasulullahi fada musu inna arsalna nuhan ila qaumi ya rasulullahi fada musu alhaqa tashin hankali kenan an taba annabi Muhammad kenan sai kaji Allah ya fara fito alhaqa ka fada musu malhaqatu duk lokacin da wa ma adaraka da wa ma yudirika da bambanci maganar Allah da annabi wa ma adaraka zaka ji ba amsa wa ma yudirika la'allahu duk zaka ga annabi Muhammad ne a gaba ƙura'anin na bin shi amma in baka san ƙura'anin ba ba za ka gane ba sai ka zo kai ta karanta ƙura'anin kana ta karanta amma kai dai ka karanta karanta larabci ka karanta ka faɗi abin da ba ka sani ba sai a barka kuma haka amma manzo Allah Allah ya taimaka wasilatum ila rabbihim manzo Allah shine tsanin mu zuwa ga ubangiji wa shafi'ahum kuma manzo Allah shine mai ceton mu wa mutakalliman anu shine kuma zai yi magana a madadin wai wa shahidin lahum kuma shine shaida yau da ka zagiwa ne ko wajen hira kai a kan wani baya nan duk ran tashi kiyama manzo Allah yana gurin sai wa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haula shahida ya rasulullah idan ka kadarta annabi kucece ne abinda kai yau din nan yau din nan ranar tashin kiyama an zo annabi yana gurin zai ba da shaida akan kai ta kuwa in ƙararre ne in ayar ta gama aiki to shekara 63 ce kamata ta gama to haka annabi yake wa mujibal lawul baqa ad-daim wajibi ne lawul baqa ad-daim wannan ibu sarmat samuwan zuwa na da'imi da ni'ima sarmada faqad istabana laka wannan ya bayyana a gare ka ko annahu alayhi salatu wassalam manzo Allah mustawjibul lil mahabbati ya zamo wajibi a so shi ko al haqiqati na haqiqa shar'an a cikin shari'a bi ma qaddamnahu min sayyil asari saboda mun ga muku abubuwan da annabi yake duk wanda aka mar haka in bai so annabi ba kan haidan iska sunan shi ko wa adatan da al'ada wajibi latin jibila shine abinda ka ganin nan wanda aka yi maka an yi maka ne jibila bima da karna anifa yanzu wanda muka faɗa maka baya wane ne wasiran wane ne mai ceton ku waye mai magana a kanku waye mai shaida a kanku waye wanda ke tseratar da ku daga fitina duhu waye yake kiran ku zuwa ga tsira waye yake muku karanci waye ba ku ni'imomi da fa'idodi Allah Muhammadu wanda aka maka wannan kuma baka yi godiya ba sunan ka ɗan iska sunan mutum ɗan iska Allah yake wa lifazatin insan saboda manzo Allah ya kwaranyo fa'idodi wa umumihi al-ijmal da ijmal a game fa idza kana al-insanu yukuman manahu fi dunyahu idan mutum ya zamo ya so wanda ya masa kyauta a duniyar samarata umar tsini idan aka so aka baka kyautan kudi ka ja jari an yada kamance da wanda ya baka wannan jari to kyauta ɗaya kenan idan mutum ya baka kyautan kudi ya baka gida nawa kenan kuma Allah ya sa musu albarka za ka mance da wannan sai ƙara maka da mata za ka mance da wannan to wayin nan idan har aka maka haka ba kamance da su ruwa wannan kyautotun da Allah ya maka saboda annabi Muhammad ta hanyar annabi Muhammadu me yasa kamance da annabi Muhammadu ai alahira ba ai an gama ai an ce min al mahad ila al mahad ka nemi ilimi daga zanin goyo zuwa a shigar da kai kabari za ka je lahira da mala'ika ya tafi ka ce ba ka jin larabci ka faɗa ka ce kai wallahi turanci ka sani ka fada zai yi saboda haka ba uzuri da ka da kudi kawai yawa ma'arufan au istin kaji min halakacin ko maza Allah ya tsayar da kai daga halaka au mudurratin ko ya tsayar da kai daga wani rashin lafiya kai kanka kai ka daga hannu akan cewa tayar da ka tafi kenan babu wani abu da za ka yi ka haƙura ka miƙa kai za ka tafi saboda ka samu wani rashin lafiya kana ganin za ka tafi lahira har ka fara ba da wasiya sai wani ya zoce me yake faruwa ka ce ai ga kana an rasa yadda za a yi na kai ila kwashe kana a kai ka ce a kwashe ka ce ya ce kawo shi kawo shi yana taba kai ce tashi sai ne za ka mance da shi dole shi yi kenan a yi su ɗan ƙwarar wani ɗan uwan mu ya yi irin targaɗin nan bayan iya takawa sai iban zafi ana kawo shi gaban shi ya ce yusufu a karmukun wallahu mene ne haka ya ce ga munan dai a karmukun wallahu sai da yi mara kai ce tashi sai ce ba ya ce kai tashi yana tashi ya ce wuce ka tafi ya ce wuce ka tafi yadda sai yaya abin yake ne ta da kurwan lawa ke yi to kurwan lawan da ke bakin sa irin na bakin mu ne ya mu karanta so ɗari yana zaune amma ɗaya ya karanta ya ce tashi tashi da Allah zai mace yanzu mu ɗan gwaran ya kamar haka Thank a ta zagi a kalilin mawakadi a cutar da wannan kankanin abu ne mai yakewa faman mana ma laye bi da minar riyadi da abin da aka yi masa kyauta wanda ba zai nisanta da shi daga barin ni'ima ba ko kawo ma laye mina aka tsare shi daga abin da ba zai kare ba min azabin jahim daga azabin wuta a wulabil hukmi wannan shine mafi cancanta kaso shi manzo Allah wai za ka da yi kudi abi malikun idan mutum a ɗabi'a yana son wani sarki liusun tsirati saboda tarihinsa yanzu misali a ni a resilin akwai gwanina eh eh a yan bon ba wayar gwaninka yawa wayar gwaninka yawa ya na ba kira ki waye gwanin ko da ke kai ba kauye ne a gidan a gidan a gidan a ƙarya kake ƙarya kowane abu za ka ga abin da kake so a gurin kowa wani gidan badamasi ne wani kuma yawwa to kowa da aktonsa kuma da abin da yake burge shi ya shi idan wannan ɗabi'a za ta ja ka to duk irin wannan ɗabi'ar na jikin annabi me ya hana ka dawo kan annabi muhammadu ma'anan abin kenan yawa idan na ga wani jarumi ya fito ce ina ma ni ne zamanin manzo Allah inda zubar da zai kwarai to haka ne yace to aw hakimun ko wani hakimi bima yusar min qawamin tariqati saboda tsayuwansa ne ai aw fada bi abdul dari lima yushad min ilmi ko wani ma'abucin gida wanda ya gina gidan da tsari kaga gidan mutum wani ya tsara yana da bangare kaza yana da bangare kaza yana da bangare kaza ya tsara abubuwa a gidan kai ka gane ka cuta wannan ya tsara gidan kara a girin ya mutu akwai haka ko au karamin shimati ko kuma ɗabi'u faman faman jama'a hadiri sal ala gayatil maratib kamali a hukumin abdul hukmi duk wanda ya tara wannan ɗabi'u a isa matuƙa na kamala shine mafi cancanta a so shi wa aula bisa gaini kuma a koma jikinsa وقد قال أبي كرم الله وجهه في صفته صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي يا فدا أكن سكم من الله من رآه بديعة هاب دول إن كما من الله أجيجيجي سيكاجي سوية سيكاري كتتك وما حالته معرفة أحبه in kuka yi ma'alada da shi cikin wani abu za ka ji tana son shi saboda ka ce to da abin da ake faɗa mana kuma sai ka matsa kuɗi ba haka ba وذكر لنا عن بعض الصحابة أنه كان لا يسرع بصره عن محبة فيه والصحابة سكتي باسا يكلم عن ذلك اللوري suka laishi ɗaya shi su in suka koma ba za su iya ba saboda ƙarfin son a cikin zuciyarsu ba sa iya sawa wani abu ɗayan ya yi sako sun samu abinci Allah ya ƙara mun shi gobe za mu shiga na gaba me da siya ta nan da Muhammadu yau mun faɗi kaɗan daga cikin abin da ya shafi muhabba wa natijaci Allah ya ƙara mun shi hasbin ma ya hidu بين ذكرت إنني مذنوب ولدم لك بإذني مسلوب قد أرادوا إنك القدير أري أنا إنك المريد ولا يكون غير ما تريد وكيف تنزل ما كان يريد لتنجيت العدو هنا لا تجزنا ثاني زادا المغاوان من الإنادى أبو مكان مستمع عليه والكون يسر لي نعم الجليل والجاه والسندا إنا من يأمر بالعرف أبدا لكثرة عين ما أقول أجد من الأشياء ضعيفا لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة إلا بالعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل وش الذي ضربت منك أجل إنما قبلت أجل لا رجل لما إنما مليك الأشياء المختار وعالي وسعد الأمر اللهم صل على وقلنا ولك ربنا آتنا